178 ko hadisi na 178 babi na 34 mala yace haddathana qutaybah ibn sa'id qala haddathana jarir an al-a'mash am mundhir abi ya'la ath-thawri am muhammad ibn al-hanafiyya qala qala ali ali yace na ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa an as-sahabati ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علي يتي كنت رجلا مذاء na zamanto mutum mai yawan madiyi madiyi shine wani ruwa wanda yake fita wani galibi za ku iske shi ruwa ruwa inda shahwa yana fita lokacin da mutum yake shawa akwai wani ruwa da yake fitan mishi ina fata an fice an gane ko shi ake kira madiyi wajen shawa wasu ruwa farare suna fita masu yabki to yana da mazza'an kowa yana da shi to amma shi yana da tsanani fa'al siga ce ta mi ta mubalagha yace fastahayatu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ji kunya in tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane ko a wata rusuriwa mai ina gani limanzilati limanzilatuhu indi ko limanzilati indahu saboda matsayin da yake da shi akwai abin da ba za ka iya tambayar surkin ka ba ko ba haka nan ba sai in ta kama dole in babu wanda ya sani sai shi babu kuma yadda za a yi a tambayar daga kai sai shi dole in ta kama dole kuma da buga ta zo wanda dole sai an tambaya din ana da bukata a yi aiki a wannan lokaci kaga dole tambayar ta zan dole gidinka ina fata an fahimci ni ya ce to fa amartul miqdad sai ni umarci miqdad bin al-aswad fa sa'alahu sai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala fihi al-wudu yace akwai arwalla a cikin shi ma'ana idan madhi ya fito mutum sai je wanke al'aurarsa ya yi arwalla ma'ana da madhi ya fito arwalla ta yi ta kai mun fahimci wannan ko warwahu shu'ba anil a'mash akhrajahu muslim an gane ko akwai shu'ba ya yi riwaya daga a'mash kenan hadisin yana da hanyoyi daban-daban to da yadda aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan bai ce mishi ba in ka zo ka tambaye shi ka ce ni na da kisan in tambaye shi na manta ba dole ba ne na ba ta amince kana iya cewa a tambaya ba dole ba sai ka ce ni na nake da wannan tambaya don ba dole ba ne a tambaya mana hukuncin kaza shi wanda zai ma tambaye in ka gara ba kana iya tambaya mishi amma ba kakka ce mai in ya zo ya ce kaza ina fata an fahimce ni an ce mai kuɗi na ana biyan shi bashi ce ce duk wanda ya zo ka ce babu ne ce wane na nan ya ce a'a baba ya ce ya ce a ce babu shi a wannan ba shi ba ne kuma a yi tambaya wani kita neman sani wanda yanzu da yawa daga cin ɗan uwanmu ɗalibai sun shiga wata lalura mutum ya ɗauki rigar ilimi yasa mas'ala ta zo bai santa ba sai ya ba ɗalibai exercise ya ce zo su yi tambaya ya ake a tambayi malam wani a tambayi malam wani a tambayi malam wani a tattaro mai amso shi shi ke sai shi ɗibi waɗanda ya kaso sai shi ba da amsa wannan ba ta yi sheka akwai da mas'ala za ta faɗo ma sai ka rikice tsaya kai karatu mai kyau sawa a tambayo maka bai hidda daga cikin masalar karatu ka yarda kai ma ɗalibi ne kowa ɗalibi ne je ne mai ilimi ya fi wannan dubarce dubarce Allah ya kyauta hadithi na ɗari da saba'in da tara haddasana sa'ad ibn hafsin haddasana shaiban an yahya an abi salama أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه يا تم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني idan ka ga mi a hukuncin mutum idan jama'a idan ya sadu da iyalinsa falam yumni bai zubar da mani ba asirin kalma ta tumna wa anu bi ma'ana turma jefawa ne daga nan aka tsaro suran mani domin almani yuqdhaf fi rahim ana jefa shi ne a cikin mahaifa shi yasa Allah ce afara aitum ma tumnun abinda kuke jefawa na mani asalin tumna bi ma'ana tuqzaf ana jefawa ina fata an funce nan kaga Allah bai kore aikin dan adam ba kuma bai kore aikin sa ba a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun kaga jefar da maniyan aikin kana sai ce afara aitum ma tumnu amma wajen halitta aikin sai ce antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun afara aitum ma tahrusun Allah bai kore kai ga noma ba ko na'urarka wadda ka kirkira ta yi noma amma a antum tazra'unahu am nahnu zari'un kai ke fitar da tsiron ko Allah ke fitar da shi afara aitumul ma alladhi tashrabun Allah bai kore kana shan ruwa ba a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun afara aitumun nar allati turun Allah bai kore kai ga kunna wuta ba amma a antum ansha'atum shajarataha am nahnu almushibun Allahu akbar Qur'ani mu'jiza ne duk wata abu da zaka kiwaye in kai sai ka iske Qur'ani ya isharar zuwa gare shi koda ta huskan mubashir ko gairu mubashir ko ba haka ba yace qala Uthman sai Uthman yace yatawaddau kama yatawaddau lis-salati yayi arwalla kamar yadda yake arwalla ta sallah wa yaghsilu dhakarahu ya wanke azzakarinsa al'aurarsa qala Uthman sayyidina Uthman yace sami'tuhu naji wanga hadisi ko wannan hukunci bin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah tira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa sa'altu an zalika aliyan sai tambaye ali wa zubair da zubair aliyan wa zubaira wa talha da talha wa ubay ibn ka'ab da ubay dan ka'ab radiyallahu anhum ajma'in fa amaruhu bidhalika sai suka umurce shi da wannan akwai iskali ko babu wanga hadisi akwai iskali cikin shi ko babu an ce mutum in yayi jima'i da matarsa kawai ya je ya arwallah akwai iskali ko babu hmm arama akwai iskali to kaga babu yi magana ba an ce mutum kuma ba wa har sahabi guda na ba Uthman ibn Affan ya hudu ga magana ga kuma Aliyu ha ibn Abi Talib ga Az-Zubayr ga Talha ga Ubay ibn Ka'ab shi yasa karatun hadisi in mutum bai san ka'idodi na usulul fiqh ba akwai matsala wanga hadisi ne mansukh mansukh akwai malaman da ba su kai littafi mansukhul ahadith sai ka je ka nemi wannan littafin hadisi ne mansukh domin hadisi na Aisha wanda cikin sahih Muslim idza wato jalasa baina shu'abi hal arba idan ya zauna akan gabanta guda hudu hannuwa da kafafuwa ko wa massal khitanu al khitana sai yanka ya taba yanka wajibal ghusl wanka ya wajaba وما كما ومس الختان الختان كوكما الماء من الماء انما انما الماء من الماء نكني ما نعم انما الماء من الماء wannan shi ma wani hadisi ne amma akwai ومس الختان الختان idan taka alkhitanani shi idan taka alkhitanani cikin sunan ne yake ومس الختان الختان daga shi a sahih muslim riwayoyi ne daban-daban to ka gani wannan ya nuna da yanka ya taba yanka ko ba a yi jima'i ba za a yi wanka sai zaman to wanga shine na ƙarshe to in baka sani baka kwado musu hiyu buhari haka kaga akwai matsala in baka nemi shuruhu na hadisi ba sai ka samu matsala ko ka nemi shuruhu tana yiwa bus kawo shi ba amma sai ka fahimci mansukhul ahadith shi yasa ko sahih sharhin bukhari sai ka nemi daya biyu uku hudu kuma ka rike ka'idodin shari'a in ka ga abin da an rikici in ma baka gane baka bidi mallamai ka tambaya in ba mansukhi bane da shi kenan sai mu ce yanzu wanda ya jima'i da wata shari'a Allah ya yi sallah yanzu wannan hukunci ai babu shi mansukhi da mun fahimci wannan ko kadiba cikin tasiru mustalahul hadith la Dr. Mahmud Tahan ya kama malaman da sun kai mansukhul ahadith sai ka je ka neme su in kuma mansukhi ne na Qur'ani kuma akwai malamai da dama da suka yi shi ka karanta ka'idodin nasakh da ba cikin ilimin hadisi da ilimin usul fiqh da usul tafsir kaga ka'idodin sannan sai kai bincike kaga inda anka ce mansukhi na ya tabbata mansukhin ko bai tabbata ba sannan kuma can magabata lokacin sun ce mansukh suna nahin makhsusi an kebance shi shi yasa da yawan mutane suka ta cewa an yi kuskure ba mansuhi na ba ba mansuhi aje su a'a can da wani lokaci suna nahin mansukh an shafe hukuncin wani lokacin mansukh suna nahin an yi takhsisin sa kai da abba san mustalahin su baka je ka kace su yi kuskure mun fahimci wannan da kyau to Allah ya kyauta eh hadisi na karshe hadisi na 180 haddathana ishaq قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura zuwa wani mutum daga cikin ansa faja'a sai ya zo wa ra'suhu yaqtu kanshi yana zubar da wato ruwa ra'suhu kansa ma'ana kenan in mun ce kai ma'ana mutum in ya zubo ruwa ga kai ina fata ana fahimta ta za ku iske idan mutum ya ƙare wanka ai za ku ga ruwa suna zuba ko kuma wa ra'suhu sun fasara shi da wato kan azzakarin sa yana zubar da maniyi akwai dan saura fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya an ce ra'suhu kan shi normal ba kai ya kamata fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la'allana a'jalnaka tana yiwa dai mun nemo halartarka da gaugawa kana cikin uzuri fa qala na'am yace eh haka ne shi yasa ana son mutum allabibu bil isharati yafham wauta ce ka tsaya sai an gaya maka abinda baka son a gaya maka da ka fahimci abu akwai matsala to zare masu hankali masu misali suna bada misali kamar iyan ashana idan suna jere guda ya kawa wancan mi zai wancan sashi ne to haka da a ko to sai an ka yaye guda kenan da wanga ya mutu sai nan take tsayawa sauran ba za su kama da wuta ba to cikin al'amari duk al'amari duk mutumin da ka gaida mutunta ka ka kya taɓo abin da zai sa kure na juna duk mutumin da ka ga shina ma kinaya ka kya har sai ya fita ga fili ya gaya ma magana a ka zama to mutum zaki mai hankali shi yasa sojoji in za a yaki an ga alamun babu nasara shikenan sai a dubi wacce dubara za a yi a fitar da mutane a kuma a sake shiryewa ba wai kawai a dungu ba a yi tafiya a ce a mutu ina fata ana fahimta ka wannan mota ce kaga ya fahimci hali shi cewa an ga alamun mutumin nan ba shirye yake ba fa qala an fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idza ujilta an gane ko kidan idan an ka nemi halartar ka da gaugawa au quhitta ko ko kohidda an kai ma fari an gane ko fa alaikal wudu to arwalla gare ka kaga wannan yana nuna cewa nan da an kace ra'su ana nufin kenan kan azzakarin sa tana yiwa shi zaburar da yayi ya hito da sa tsammanin ya gyara amma bai gyara ba ina fata an fahimci to malam yace tabahu wahbun qala haddathana shu'ba qala abu abdullah wa lam yaqul gundar wa yahya an shu'ba alwudu tabahu kina akwai almutaba'at da ash-shawahid cikin ilimin hadisi akwai bayani mai tsawo kan istishhadi da hadisin da addamu tabaat da kuma ash-shawahid idan bai inganta ba magana ce masu yawa amma nan abinda nake son na ce da an ka ce ujilta an kai maka gaugawa ma'ana an nemi hartuwarka da gaugawa au quhitta akwai wata riwaya ta Abu Zarrin uqhitta an ƙara alhamza ina fata an fahimce to sun ka ce idan an ka ce uqhita idza jama'a wa lam yanzil mutumin da yake jima'i da matarsa amma mani bai fito masa ba sun ka ce an an dauko shi daga alqahtu an gane ko an ce alqahtu shine fari ko ba haka ba shi ko fari sunan shi ta'khirul ma ruwa su yi shi jinkiri ba su zo ba ko ba kadan bane to shi ma wanga shi sai yi jinkiri bai saukar da maniyinsa ba tanan da an kai mushabaha sannan auɗin nan malamai sun yi saɓani wajen fassararta ina fata an fahimci an gane ko wasu sun ɗauke ta aulil bayani kamar bayani ne ake son a yi masa ko wannan ya faru gare ka ko wannan ya faru gare ka ina fata an fahimta ba shakku da aka yi ba a a bayani ne ake abin nan domin mi domin ujilta matsala ce daga wajenka ma'ujilta matsala ce daga wajen wani ya kira ka ƙwahitta kuma kai na abu kai saurin sauka ba kenan maniyin bai saurin sauko maka ba matsala biyu ce wani lokacin shi mutum shi adda wani uzurin da ke son ya tashi wani lokaci kuma wani uzuri na daga waje an ka taba ka so kenan sai an ka kawo waɗannan abubuwan guda biyu duk wanda ta samu gare ka to kakkai suke ka fito fa alaikal wudu kai arwallah mun ka ce wanga mansukhan zu amma in arwalla ce za ka yi wadda ba wai kana nufin ka kare ba daga baya za ka yi wanka tunda da daddare in mutum ya yi jima'i an ka ce na eh yi ya ya arwalla to ba irin wannan arwalla ba ita wannan arwalla da ba arwalla ce mutum zai yi ya koma yayi baccin shi ina fata an fahimce ni amma daga baya zai yi mi zai yi wanka in wacce arwalla ce babu matsala amma in yana nufin in yayi arwalla ya isa sai da mutum mansufi ba sai ko mun fahimta ba ina ganin kamata mu fara hadisin da tunda babu ya kai wallahu ta'ala a'lam